والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شاء تقص وجه رجب shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da talatin ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu ne lafiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da casa'in da shida za mu tashi darasi na ɗari da casa'in da bakwai a wannan littafi mai albarka اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان من الدين كتاب الأشربة عند لا متاج حديثي من لمبة تدبو لها لدريعك لها باب بيان أن كل مسكر خمر a wannan masallaci ne albarka na Uzaykatu bin Yaman radiyallahu ta'ala anhu ma a cikin kundilar jurot muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana jagoranci wajen jiyawa daidai da fassarawa daidai da ba mu ikon aiki da abin da zamu mala yake babu bayani Allah kullu muskirin kan babin da yake bayani akan cewa duk wani abu mai bugarwa jiya ne wa anna kullu khamrin haram duk wata jiya kuma haramun duk abu mai bugarwa haramun ne ambiya ne kuma dukkan giya haramun ana aisha radiyallahu anha an karbo daga nana aisha Allah ya kara mata yadda an nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi tsira da aminta Allah ya tabbata a gare shi kale yake kullu sharabin askara duk wani abin sha da zai bugar fa huwa haramun to haramun inda zai bugar ne gomuna kawai sau da yawa idan mutum yana fahimtar irin formuloli a tsarin addini to zai zauna lafiya kamar matsalar hodin idan ka rike matsala ta hodin za ka ga maimakon ce ta bibiya ɗaya bayan ɗaya ka rike formular shi cewa annabi ya hana duk wanda ya intikari annabi ya hana narko ne mai kyau ya zo ya hodin abinci to ka'idar shi ne ya zanto abincin abinci ne da mutane suke da tsananin bukatar a lokacin ba gojen sa ake ba ba kaka ba abinci wanda ake da bukata yanzu ana wahalar shinkafa ka ce ta gaba ɗaya ka oye irin wannan yake ne amma ana kakar ta kafiya ka ajiye in ce ƙiba kafiyar ba shi ne hodin ba ba shi ne hodin don karke ko mana kawai za ka zauna lafiya sannan ya shafi abinci bin shafi barkono ba don barkono babu shi za mu rayu ba abinci ba ne to shi ne irin kawai in ka rike irin formulolin sai ka zauna lafiya ne kan kowanne abu sai ya wanda ne to shi ma wannan duk wani abu mai bugarwa ko mai ka gaba da tanka ce wani kurun zaki ba sai an gama kuma ka ce ko baro da ba misali a ke yi sai kowanne sai an faɗi karatu kenan na bayyana sunayen abubuwa amma ka rike formula shi kenan kawai duk abin da zai bugar ko ne in ne zai bugar ya same shi to haramun ya zama giya kai kuma dukkan giya haramu saboda haka ba sai gulda da za a kirawo giya kawai ba ko burkutu a duk ko da man zakin ka ne inda ya kai wani mataki zai iya zama giya ana aisha anan da biyu sallallahu alaihi wasallam yace oke mun biya hadisi to dai ce bai wa kadu min al hadisi abinda zamu koya karkashin hadisi kun ga ba mu da bukatar sai mun kawo wani hadisi na Anas bin Malik akan matsalar jiya ina da sai da aka lissafa mutum goma duk Allah ya tsine mu mutum goma sir saboda haka duk wanda zaka iya hararowa yana cikin ne harkar jiya ne inda kan baki da masu sayar musu da dawa kana sana ka san cewa jiya ciki ka sayar musu da dawa ya ke nufi to jira da siyasi me hukuncin ba faɗa zan kai tsaye wato haka ne wanda zai zo yanzu ya ajiye dawa kawai dan masu biya da wani gobe ya rasa ba biya to na hukuncin wanda zai zo kawai ya ciwo ta kimaki ba zai ciwo kowa ba sai wanda zai kirki ne duk wanda ya zo ba zai ciyar masa ba sai to saboda ba sai yin kirki ne shi suna yi ne sun fi ba da kuɗi kafin ka ciyar sai ka nemo fatawa ko cewa wala yahillu lahu an yaf'ala shay'an hatta ya'lama hukm Allah fihi to na farko yace anna kullu sharabin askara fa huwa khamrun muharram min ayi naw'in yakhadha duk wani abin sha da zai bugar giya ce wanda aka haramta kowanne nau'i da kowanne irin nau'i da biyu illatu tahrimi hiya al-istab kun ji illa da ta sa aka haramta shi ne bugarwa bugarwa shine shine illa al-hukum yaduru ma allati wujudan wa adama to illa da kasa aka yi wannan bugarwa ko me zaka ji an dai zai bugar da kai ya shiga wannan ne fakta ba dalika an kullu sharabi wujida fihi iskar haruma tanawulu qadiruhu wa qasiruhu wannan ya hukunta cewa duk wani abin da za a samu abin da zai zama ya bugar a cikin sa to haramun ne ya yi amfani da kaɗan ɗinsa ko yawan yawansa sannan na uku al hadisu ne da wani ya karimin nabi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi yana cikin wato jawanin kalim kiran kan wato kan tattararrun kalmomi na annabi alaihi salatu wasallam zai faɗi kalma sun furtantar amma za a ɗauki da tafai a yi sharri bolin bolin wannan hadisi yana wa husnu bayani ya rabbi da kuma kyawun bayanin da dangane da ubangiji ana bi musa la'akari wa mu'adh bin jabal ba'atha an-nabi sallallahu alaihi wasallam aba musa wa mu'adh an karbo daga abi musa da mu'adh sun rawaito cewa annabi alaihi wasallam ya aika abu musa la'akari abdullahi bin kaysi wa mu'adh da mu'adh bin jabal ila yaman ya aika su yaman fa kana da sura su je shi dawa shi yake yaskira kuma masu saukakawa wala tu'askira kar ku zama masu tsanantawa kaga alifu tasmiya ake tawa su biyu shi yake wa bashira ko rika yin albishir ba so wa zan ce gaba kullum wuta kake ba za ga tsarin qur'ani in yayi bayanin aljanna zai bayanin wuta duk wanda yake biya qur'ani ko da sura sai za ka biya فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها قم اقرأوا كتابي yana gama wannan labarin ne ɗan aljanna ne cewa amma man uti kitabahu bi imani sai kuli ya laita ni lam uta kitabi kaga an raba fa amma man taqulat mawazinuhu fa huwa fi aljatin radiya wa amma man tabbat mawazinuhu fa ummuhu haka qur'ani yake bainal khawfi wal ghadab sai bayanin aljanna ya bayanin ba dan a ga ya ma to do an aiko annabi bil basira wa nadira yayi albushi kuma ya gargadi ba iya gargadi annabi yake ba ba iya albushi kawai yake ba duk din yake nabi ibadi anni anan ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim kaga dini sai ke gafirin zambi wa kafin taubi zai ce ne ta hindin islami da tau haka ƙur'an ya ce to wannan shi ne to sai ce wala tu nasira kada ku rika kore mutane korewa wanda ya zo yanzu ya shiga musulunci mun ja ba da wannan misali ya zo shi shi gaskiya zai musulunci amma wannan azumin shi yana da sabu ne iya sai kake kawai to an hakura a to an yadda ba ko mun je ka yarda shi ba zai shiga musulunci amma ba zai daina zina ba sai kake ba ko ba yana fashin jiya shi ba zai daina ba za dai ka shiga musulunci eh to shi kenan duk wannan usulubin sai ka koye su shi ne dabarar da aka wato annabi ya koya wa mu'adu dan jawan da abu musa lafiya ku zama masu yin albishi ku nuna wa al'umma cewa musulunci nan gaba ɗaya aiki ne yake al'islamu ya jibbo ba kabla shi musulunci duk ba kayan yadda kai a baya an yafe ba kenan za ka gane jahilci saboda hankali na injiya da za a iya tuka sai da Umar to ai da ai ba ai ba wai sai na Umar ba ko a cikin mutane mu gaba gari in da mutum ya je ka tsaya yanzu ya zo ya dawo ya ya dawo hanya ta dubi kaso din shi kai da ni al'aqibatu lil wato wato wal aqibatu lil muttaqin ake ba aqiba tana tabbata ne ga wasu tsoron Allah kuma abin da ake kallo kankan ba wai farkon ba sai na Umar mun shafa da wannan da da yake yake mujira dan shi ba a sai yake amma duk da musulunci kan bin walid ba na yi wa musulunci ba wannan musulunci hamza da annabi yake mutukan kauran sa da ni ne kare da tsaki su suka bi wannan hanya domin shi ya kawo hanyar da za a yi wa musulmi illa kuma ya zo musulunta saboda haka ba a kallon mutum da kaunar da ya a baya ba a kallon sa in dai yanzu ya gyara babban tashi hankalin duniya ce ai dawa da mutumin kirki to ya fi komai tabara yanzu ya lalace to shi ne abin tafi yawwa amma in da mutu ba mutumin kirki bane yanzu ya gyaru ai annabi alaihi salatu wasallam ya ce Allah yana farin ciki da murnar tuban bawa bawa idan ya tuba idan da yadda idan tinki ya danke bata kadin saboda haka duk wani abu da mutum yake na kurakurai to ake gina amfanin wa'azi dama kawai ka gyara in ka ga wani ya soke ka da wannan abin to gaskiya bai san me yake shi Allah madaukakin sarki yadda ba yake yi fa ulaika yubsirun lahu sayyi'atihim hasanati yanzu su da yana Umar su misalin zuri wani da suka zo ta bargarar da suke a baya gaba sai aka juyi ta bargarar ta koma lada gaba ɗaya koma lada فأولئك يبدل الله سيئات وحسنات حسنا لا تكون قوة لا وكذا ولا تنفي غيرك kada ku kore wa tadawa'a sannan ku haɗu ai ittabi'a ku haɗu a kan abu daya kana saba ku ne yanzu da kaji ku biyu kuka je kuka saba to wanda za ku kirawo kuma wa za su ga cikin shine tadawa'a ay kunu muttafiqina fil hukm wa la tahtalifa shine tadawa ku zama kunni akaka kanku ya haɗu wajen hukunci kada ku yi zabani sai ku rarraba فقال أبو موسى أبو موسى يتي يا نبي الله يا النبي الله إن أرضنا بها شراب من الشعير للي جرمو مو أجرمو أقول مشايا wanda suke haɗa abincin su da wani nau'i na alkama sannan yake da almijiru da hatsi dawa ko jero ko abin da ya kama da wani wa sharabu min al-asali sannan akwai mashaya su kuma da zuma suke haɗawa ita ce kira albiqu sunan jiya ce kamar da za a ce wani kulda to sunan jiyar mutanen yawan wato su ta biyar albisku da da zuma take yin da ne kunni alkama su a yawan shi ne albisku fakala sai yake kullum muskirin haram annabi bai koyi ta bayani shi wa ya shi ke sa duk wani abu da bugarwa haramu shi ke nan gona to duk abin da yake bugarwa haramu ma yau kana alaikum salam eh a maganin tari an mutum ya je gurin likita ba yana ba shi ka'ida ba in ya dauka ya kwankwada ai biya ya ta ya kwankwade domin ba likita ne zai ce dauka ya ta wannan ba ina ai bo da muka fada amma idan aka zo banda wannan wannan allura da ake yi da chloroform din nan da wani ai suna bugarwa ko in aka ban mutum yanzu ya tashi ko mutum ya fita daga hayyacinsa amma ai ka'ida wannan akan doka aka yi ta kan doka aka yi Ruwaye da fita maganin sanyi. Aji ne ban ce baya faruwa ba, amma su zuwa rasha. da za a ce mutum ya tafi rashi wayo ba wani profesa magaji muna tattauna da shi yace yace ba gaskiya bane yace su sun je sun zauna a rashin me yasa ba su ta ba abin da yake kenan yace shi ya zauna a rashin me yasa bai ta ba kawai mutum da ba yana sha'awa shine kawai yawa shine wallahi kuwa sai zai wa Allah kariya eh shi nake wada shi ne profesa magaji eh sai ba Allah to ni kuma kusan kudin sati muna tare da shi ne abin da nake da shi muka tattauna yake ce mun shi ne yasa bai ja ba shi ne yasa bai ja ba saboda haka hira ce kawai to sai ce ma yuqadu min al-hadith abin da za a koya a karkashin hadisin al-islamu dinin dinin yusri wa rahma shi musulunci addinin sauki ne da kuma jin kai na biyu al'aqdu bil aisari bi kafatil umuri diniya wa dunyawiya dauka abu mai sauki a dukkan al'amuran addini da na duniya ka dauki sai ka sai duk abin da ya samu ke jan wahala yanzu a rayuwa gaba ɗaya abubuwa masu jaji muka ɗebo ko aure da kuka ga yanzu matasa suna kan yi aiki za ka ba ba da namiji zai sauƙaƙa mata su sauƙaƙa ko za a ta aure to amma kowa baya tausayi kowa ba kowa baya tausayi kowa duk zance ne wallahi maza ba ta ba sa tausayi mata mata ba sa kowa so yake sai an yi abin da ya kamata duk talaucin ka kuma to shi za amma da za a sauƙaƙa a zo duk wani zance da za a zo a ta ɗebo wasu abubuwa a ke yi in kuka sauƙaƙa a junanku ba mai jin kanku ba amma babu wannan to sai dai bi annabi manhajar rasul domin sauƙaƙawa shine hanyar annabi alaihi salatu wassalam wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan babu aqubati man shariba al-khamra babu da yake magana akan uquba azabar da za a yi wa wanda ya sha giya idan lam yatub minha am bi tuba ba bi man'ihi iyaha bil akhirah sai da yake uqubar bayan ba a duniya kuma a lahira in yi shiga aljanna ba za a ba ki ba ina kallon mu muna ja ba zai ja ba wa naharun min khamrin lazzatin lisharihi domin kamar da imamu nawawi ya ce yana ce abin da za ka more da shi a je aljanna shi ne a baka jiya kada a raro ba wannan da ba ita ba eh saboda haka ta aljanna ta musamman ce san musamman wane mutum kaga idan ba lagawo a cikin ta wala ta afi ko yawa babu maganganu mutum da zai zo ya ga maganganu na hauka kaje na dai yara karara su ce mata biya babu wannan la yusaddauna anha wala yuntiku duk wannan sifatin to shine mala yake ana abdullahi bin umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala man shariba al-khamra fi dunya duk wanda ya jaji a wannan gidan na duniya thumma lam yatub min hadha nan da shi ba ba sai man zai dawo ba a wuta ba domin ba shirka ba zai yi shiga wuta ya rinjiyar ko kuriyan a ciki amma fa ya sani cewa ko da ya fito ya shiga aljanna urima minha hurima hasil akhirati bari ta ta alaira domin aljaza'u min jinsil amal jaza'u faqa yawa dai da dai tunda ba ka ja a duniya to yanzu kuma ba ba ka alaira ta dawo sai da ga abin da sai za a maka balile da shi ke shine abin da suke cewa man hadisa nan sahu fi dunya an shahawati wal ma'asi wal munazzati awadahu Allah ta'ala ni al janna wanda ya hana kanka jiye wa san zuciyar nan da to yake da sha'awa da abubuwa na shege aya to abin da Allah ya canja man al janna to wannan shi ne me za mu koya ma yukarru min al-hadith tahrimul khamr bil kitabi was sunna wal ijma' jiya ta haramta ta hanyar qur'ani da hadisi da ijma'in malamai na biyu na ilmul jannati afdalu min na'imid dunya ni'imomin aljanna sun fi na duniya na uku aljaza'u min jinsi lamal ana saka ma dangane da irin aikin da kai babu ibahatin nabi babu da yake magana akan halaccin sin alladhi lam yashtadda wanda bai bugu ba wala ne yakir muskiran bai canza ba wala ne yakir muskiran kuma bai zama bai bugarwa ba an ta bin sa'di قال عن كربو سعد بن سعد رضي الله عنه قال يتي دعا أبو أسيد السائد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه abu usaid bin sa'idi ya gayyaci annabi alaihi salatu wasalam lokacin an gwance sa abu usaid bin sa'idi an fi sanin sa da aka amma sunan sa malik bin rabi'a ya rasa shekara ta 60 yana shekara 57 um 75 kai ya je badar ya je uhud da duk yakokin da aka yi bayan sannan a cikin mutanen badar yan badar gaba ɗaya shine na ƙarshen mutuwa abu abu ukaid bin sa'id malik bin rabi'a sunan wa kanat imra'atu yawma idin khadimahu a wannan ranar matarsa ita amaryar ita ce mai miki hidima ita ce matar da ake cewa alkunyar ta yi daidai da alkunyar mijinta tun kan a haɗu kowa abuwa ne ita ummu usaidin shi kuma abu usaidin kuma aure ya haɗa yajibu sunanta salamatu binti wahab salamatu binti wahab akwai salama akwai salamatu to wannan salamatu sunan to sai ce um ita ce mai miji da ba wahiyar arus ita ce amaryar قال قال في ثاني يتي تدرون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم shin kun san me ta shayar da annabi alaihi salatu wasalam a wannan ranar da ya kawo mana ziyara an sa'at lahu tamratin min al-layl sai masa blending ta jika masa wani wato wani sashi na dabino sashi ake in ya jike a ruwa sai a dama to aka sai masa na dabino falamma akala sakatuhu iyahu yayin da annabi ya gama cin abinci sai ta kawo wannan juice din na dabino sai ta ba annabi alaihi salatu wasallam me za mu koya a karkashin wannan jawazin intibabi wa naqal jadi aw tamri wa nahwihi ma ya halatta kai juice na wato busasshen nabi da kuma dabino sannan na biyu jawazu khidmatil mar'ati zawjiha wa man yad'uhu ya halatta mata ka kai muku hidima kai da bakinka na uku jawazu tafsir sahibu ta'am babul hadirina bi shay'in ya halatta ka ga yato mutane wani kuma a cikin bakin wani ka ware shi ka bashi wani abu ya halatta ai kai ka ga yato kuma kana so ka girmama wani a ciki ya halatta ka bashi kaga yanzu an ware annabi alaihi salatu wasalam an ba shi wani abun sha da ba ba kowa ba ko dai duk kun ci kun sha wani abu amma wannan abun shan ba ba mu ci musamman abun bari ne kowa ba sanan na hudu wujubu ijabati da'awa ila al-walima duk wanda yake yake ka walima ba da tafkin ba dole ka je ide walima amma da tafkin ne kana da uzuri ka ga ba amma walima sai an ji ko da zo karo da za a raba a gona sai ka ji an sa'adin kala lamma an rasa abu sai bin sa'idi sa'ad bin sa'ad da muka gama biya shi yanzu yake lokacin da abu sai bin sa'idi ya angwanci da annabi sallallahu alaihi wasallam ashabu sai ya gayyato annabi alaihi salatu wasallam da sahabbansa fa ma sara lahum da'aman bi hada musu abinci ba wala qarabahu ilayhi kuma bai kawo wa bakin abinci ba illa mar'atu ni sai matar ta kawai ummu usayd da yake kira ummu usayd ballat jamratin fi dawri ta fita da dine a cikin tata min ijarati min al-layl wato tazar da aka yi kasko kenan kaskon da aka yi shi da duk duwatsu minan laili da dare wannan ne da daddare ta suka yi falamma faragar nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ta'ami yayin da annabi alaihi salatu wasalam ya gama da wannan abincin amma ta tulahu sai ta miko masa wato ta mace ta tafe masa wannan wannan wannan bisu ta miko annabi alaihi salatu wasalam fatakatu ta shayar da shi shine yake ne tuhibuhu bi dalik sa'ad bin sa'ad yake tana ta aikarsa takbo bi dalik shine tuhibuhu ta ce banta annabi da haka ta karin bayani ne akan hadisin baya ta ce annabi shi kai da wannan abin ka ba laifi bane to wannan shine shi ma wannan abin da yake koyar da mu shine jawazi da intibabi wa nadai jabibi aw jamri wa na'ayhi ma wace shi muka biya an sa'ad bin sa'ad radiyallahu anhu qala dhikra lin nabi sallallahu alaihi wasallam imra'atun min al-arab sa'ad bin sa'ad yace an ambata annabi alaihi salatu wasallam wata mata cikin matan madina a cikin laraba cikin matan larabawa kai ita wannan matar a wajen ruwaya ta ibnu sa'ad an kawo karbo ne daga Numan bin Zawr al-Kindi shine yazo gurin Annabi alaihi salatu wasalam ya musulunta bayan ya musulunta sai ya ya rasulullah ala uzawwijuka ajmal aymun fil arab kin ba ma aurawa wadda ta fi kowace kyau a cikin zaurawan larabawa ba kyakkyawa ce ba zaura ce amma tana cikin wato mafiya kyawu a cikin larabawa sai yace mata kana ce ibnu ibn am kana ta ta ibnu ammi laha amma tana karkashin dan babban da shi yake kula da ita shi kuma yaro wannan baiwa Allah abin da yasa na kawo ma zantan ta ya rasulullah ba wanda take kwadayin ta aura irin ta shi wannan Nu'manu bin al-Jawl din ne yake ga wa Annabi alaihi salatu wasalam yace tana so ta aure ka sai Annabi yake to ba komai yake yake to ya rasulullahi hadani da wanda zamu je mu kawo da ita an wannan ta faru a rabiul awwal shekara ta tara bayan hijira annabi ya kusa war duniya da shekara ɗaya ma annabi ya amince to amma bari ku ji abin da ya faru da ita an samu proposal annabi ya yi endorsing amma kuma aka samu matsala daga gurin ta amma bari ku ji ne take fa amara abu bai lin sa'idi an yursila ilaiha ya ya umarci abu abawu bai da sa'idi abawu sai da sa'idi cewa ya je ya aika mata shi kuma ya aika mata fa kadi mace ga ta da ba abin da take nema ne cewa ta zo annabin da take so ya aure ta yanzu ya amince ta zo nan da nan ta zo wa nazalat fi ujmi bani sa'ida ta sauka a rumfar bani sa'ida masaukin bani sa'ida فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء النبي يفتو daga inda yake har sai da yazo ta ne da fada kala alaiha yake ga gurin ta sai zama atun munakkisa to ra'asa yana shiga sai ga mace ta goce yadda kai ta maki dagowa saboda kunya falamma kallama annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana fara magana ne kun ki dago kai kiga da waki ke magana kan tana dunkuye kalan sai ta ce a'udhu billahi minka ina neman tsari da kai a gurin Allah madaukakin sarki kaje ya annabi haka fakalin sai annabi yake la kada wato kada a abtuki minni tunda kin nemi tsari a gurin Allah to Allah ya tsare ki daga gare ni shikenan ta farar da yawwa ta farar kuma a wata ruwaya kamar yadda kitabu azwajin nabi ya kawo cewa wato sai annabi yake la kada ufi bi mu'azu ila asibi abi a kin ne mutsari ko da wanda ake ne mutsari to ta ji ta ji ki ne da da iyalai ba shi ke nan ba shi za a ce ga ma mu kace ba ta yi wa ruwan ka dai sai ne kana kallo duk ta kawo mutane wuka kike ka gani ina ga ba to a kan ne za ka nace lokaci wuri kar ai a sa ka addu'a kun mutum ya zo ya ce wai a sa shi a addu'a wai ana ta samun matsala Allah kallon kansa ta nake wa a kan mai sai ka mace a yanzu ka aure ka kuna son juna ma sai ka yi haƙurin gaske shi yasa za ka za ka ce mu ai wani mai haƙuri ne sai in tambaya ce ya yi aure haka ce wa yanzu Allah ku rabu Allah ba za ka gane waye ba har yanzu sai ya yi aure ba ka da aure za a ce kai ne a guri ne ai ko bincike ni yanzu ka bani bincike a kan mutum zai aure wata in dai yana da aure banda matsala nan da nan zan gama amma in bai da aure to rajiman da ke gine probability ne ya iya yi ka je kai babban siya a samu matsala domin kai ma baka san shi kawai dai mu'amala ake ta yau da gobe a zuwa kuke a masallaci a nan kuma mutumin sun ne ba shi da mata amma malam wallahi har yanzu ba a san ba mala isa ba haka bane yawa kaga isa ba an gobe zai dan ku gane sosai wallahi da zato ko hannu saboda haka in dai mutum ba wannan layi yake ba ba wani da ake aiwa da ai hakurin sai ya kai na nan ba ba dole ya hakuri ba goro ba dole ya hakuri ba in dai hakuri wani zai ai abin da zai yi banda hakurin da yawa saboda haka saboda haka shine kada asuki minni annabi alayhi salatu wasallam yace Allah ya tsare ki da gani fa qalu laha ay wanda suke gurin gaba daya da suka ji ne baro sai suka ce da ita a tadi ne man haka sai sai san wa kike da yawa haka kuwa sai san waye wannan Allah ta ce la tunda ba ta dago kai ba tace a'a shi annabi duniya ba gurin kalu da suka ce ha da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai annabi ne yazo da ya fito baki ita ta dauka wani ne daban sai su go yazo dan yi ne ba ta da ragogo ba rago ya zo dan yi ne ba auren ki kalan sai tace kuntu ana ashkamin zalik da kanta take cewa tace ai ko na ku kowa rashin arziki a duniya da kanta ta faɗi wannan kalmar tace ai na fi kowa wato rashin arziki annabi ya zo nema na amma da mutuban da ruwa fa akbala annabi sallallahu alaihi wasallam yawm al-eid annabi alaihi salatu wasallam ya fuskanto a wannan ranar ya tawo bayan ya bar gurinta hatta da rasa fi sifati bani ta'ida yana zuwa ji zauna a rumfar bani ta'ida huwa wa tabu ji da sabon da sarkoi sun magana da yake istina ya ta'ala da ya ga mutanen gurin sai aka ce sahal ya fi karancin shekaru ya ce kai sahal sai ya goma na ruwa ka ba mu wajen ta yadda mu sahal ya ce shi ne ruwayar ya ce bakarantu lau bi hadal kada sai ya ɗauko wani kofi kyau sai ya nuna shi ya ce kun ga wannan kofi shi na ɗauko musu na fito ne na rika ɗigo ruwa ina kawo annabi alaihi salam ba a tsaye wofi ina shayar da shi da wannan kofi nata kalan rawi mai ruwayi yake fa karja lana talun zalika alqada yace a wannan ranar da sa ta yake karantar da mu wannan hadisi sai ni zaro ko ko asin da kace yake kun ga ko nan da shi na shayar da annabi alaihi salatu wasallam yace fa sharibna minu shi wanda wanda ake ga yake ce mu ma aka ba mu muka sha ne ruwaya muka sha dan mu zama albarka kana sai yace summa tawhabahu Umar bin Abdul Aziz ba da dalil bayan nan har zamanin Umar da Abdul Aziz sai da kofin ya kai sai Umar da Abdul Aziz yana amirul mu'minin da khalifa ya aika yake da Allah yana ga a taimaka wa su kofin wa wahaba hu ne wuce kuma Sa'ad bin Sa'ad ya dauka yake ga shi an ba su amma ya karfin hali ko ba annabi rabba ka a hakuri zan ta baka wallahi ta baka hakuri kama shi gani ya sha ya sha ya sha kullum albarka ake sha to bari ya baki to wannan shi ne ma yi kwadu ne nan hadisi ne za mu koya karkashin hadisi jawazin nasir al-qadir ila man yuridu nikah ya halatta idan za ka auri mace ya halatta ka je ka ganta duk da iyayen mu da kakanni a baya sun yi auren da ba a gani ba to ba dai ya halatta ka je ka gani babu jawabi turbin laban babu da yake bayani akan halaccin shan nono na'am kwarai kuwa eh hadisin yana fito da muhimmancin tarihi ba domin kaga tun daga zamanin annabi har zuwa zamanin Umar da Abdulaziz ba ma zamanin Khulafa ar-Rashidin ba ba har zamanin Umar shi da ne da kazo kace wannan hular annabi ji sai na ba mu tantala irin wannan sai ya kai ka zamu a bacci kariya take duk wanda zai zo ya ce mutane za ku ga mutane suna ta zuwa wannan zamanin wani ya zo ya ce wannan ainihin annabi ne kaza na annabi ta yaya in ba mu gaskariya ta ga wato ba za mu gaskata ba za mu tsaya ne tawakkufi sai ka ba mu tarihi ka dan sa da ku duba ku ga ta hawo annabi ne amma sai da ya faɗi tarihin yadda abin ya zo kai kawai sai ka faɗa mu yadda domin duk alwar annabi albarka ake neman yanzu in ka ji annabi zai tabbata a nan gaba ɗayan mu rububi za mu riƙe sai in aka sa shi a cikin duro aka zuba ruwa duk sai mun sha ko ba mu za mu sha wallahi amma duk kashin wanda za a kawo yanzu corona virus da Allah ta ji ba za ka sha Allah duk yanka kuma domin ba wanda aka ce kai ta baruci da ata sun san ba nau ballan tana wani to ba yawo a abu kaza ko ya wanke kafa kaza wai zai ba kaga da annabi ya duniya kaga annabi sai da Abubakar haka kaga an wa Umar kaga an wa Usman kaga an wa Ali duk ba ai musu ba domin sun gamsu cewa da na annabi kawai ake yi saboda haka sai a kiyaye to halaccin shan nono ana ni bakri ne sai an karbo daga sayyidina Abubakar mai gaskiya ana bi Ishaq da Abu Ishaq kale ce tamit al-bara bin Ajib kala naji barawo da Ajib yake lamma aqbala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila madina lokacin da annabi alaihi salatu wasallam ya dawo madina ya fuskanto madina dan da za a yi jira ne ko tabi'ahu suraqat bin malik bin ju'fur za ku tuna lokacin da kafiran makka suka sa kudi duk wanda ya kawo annabi da ransa ko a maki da abin da za a bai zuwa ya ji suraka shine yake bari shi ya ji fada alayhi nabi ya yi uka hudu ya ji saboda na manta amount da aka dama na kudi za ku mi dai za ku mi dai yanzu miliyan ne kenan shine a cikin abin miliyan wajen ɗari nawa na miliyan nawa a ake wannan ba miliyan ɗari da yawa a cikin dala na daji ba da ba dala na daji ɗari biyu da wani abu ɗari to miliyan ɗari biyu da wani abu haka aka sama kaji ba ɗari biyu da cikin da tara ko to haka aka sa masa na cewa in ya kawo annabi da rai ko ba rai za a bai ya ji kudi shi ya hau abu hawan su ya rika gudu to har sai da kai matakin da sai na abu kan yi biyo kan ji domin annabi ba ya wuri ya ga ya annabi cewa ga shi na an biyo to idan annabi yana da kaifi saboda haka kuma wato Allah madaukakin sarki nan da nan ya sanar da shi cewa ga halin da suke ciki to nan da nan kawai sai masa addu'a fa da alayhi nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya yi bakar addu'a shine da alayhi shi surafat amma dai sai yana da rabon musulunci ai ka zo ba ai ma addu'a ya mutu ba kawai abin hawan da yake takaba da shi ya kawai addu'a ya kasa su kuma abin hawa suke tuba fa ta tabbi farasuhu sai dokin da ya tafi kawai ya kadi قال يجي ودعو الله لي ولا أزوره ثم ذاكر النبي sai ya duka kwallon ya ya rasulullahi yi mun addu'a yanzu ta kwarai na hakura ba zan cutar da kai da ya to dauko abin nan yana ta fadar wannan kai mun addu'a ba zan cutar da kai fa da alam sai annabi ya ma addu'a ta kwarai قال يجي بعدي بعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بجراحه yanzu ya tuba ai shine dalilin da yasa ya musulunta ba suraqatu bin mali saboda haka kamar da birai sai suka wuce wani makiyayi kala abubakar sai da abubakar yake fa akhartu qad'an sai na dauki kofi jo sai na tafi ba halarta fi kutubatan min laban sai na je na dan tatso wani kadan kadan da gaske abin da ya shafi nono kadan ne ba mai yawa ba al-kutuba shine al-kutubatu hiya shay'un kamil shine abin da yake kira ko ulbatin khafifa shine kutubatu dan kadan daga nono ba dai su na zuwa annabi alaihi salatu wassalam fa shariba na kawo masa annabi ya ja ta rabitu wato fa shariba ya ja ta rabitu abin da yake ai shariba hatta alimtu annahu shariba hajatu annabi ya ja sai da na gamsu cewa lalle annabi ya yi iya wanda yake sannan na fara ni sai na zo la yuqadu min al-abi fadilatun li abi bakr wannan hadisi yana bayani akan falalar sai na bakr nabi siddati mahabbati abi bakr li rasul sananin yadda sai na bakr yake ta annabi wa adabihi ba abu da yake yake mallade wa idarihi lahu ala nafsi da yake bibita annabi akan sa sannan na uku ina ji ta anna abdala sharabi allaban mafi cikin abu ya shi ne nono shi ta je muna wani mutum da da malaman mu da mala abu kadir a cikin sai wani da ya tawo je kawo nono cikin girmo irin wanda ake tarowa din nan sai ake zuwa kowa da aka zuwa mun na ya ya ita sai malai ya kara sai ni ya malai ya ji sai ni sai da ya yace wani nono ne ke san mutane wai dariya na ba su ai nono yana ke san mutane ce ne taba jin wani wani ya ce nono ya ke zai ba ko dan ba su kari na ja na ce wanda ai ni ba wata da ni zuba nake ja ai dai dariya to yace shi nono shi yawan sa zai iya yi yace ina in dai ya huta ki gaba da ka kawai to zaka zai aje ba kuriyar ka kuwa to kaga sai yace wato wannan yana da cikin falalan nono shine wannan ila ni da Allah abdala shahabi allaba ana bi walaira ta'ala utiya rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lailatan usriya bihi an zo manzo kira da aminta Allah tabbata a gare shi daren da aka yi Isra'il da Annabi bi Iliya lokacin yana Iliya ina ne Iliya baitul maqdis sunan gurin kenan iliya eh a daidai wannan gurin aka zo annabi alaihi salatu wasallam bi kada ayni min khamrin wa laban aka zo da kofi guda biyu sai nono a cikin ɗaya giya ɗaya giya a cikin ɗaya nono fara zara bilahi ba annabi ya kalle shi an kama ya zaba ba kada labana sai annabi ya dau nono قال جبريل سي جبريل يتي الحمد لله الذي هداك للفطره godiya ta tabbata ga ubangijin da ya shirye da kai ya dora ka akan fitara tsari na musulunci law akarta al-khamra ga wat ummatu annabi yake da ka zabi jiya da al'umma ka gaba ɗaya sai ta halaka kowa dan duniya zai zama Allah mun gode ba ma yukadu min al-hadith istibabu alhamdi inda tajdid ni'am an so ka gode wa Allah dama hanyoyin godewa Allah ya an ce guda uku ne kamar da Ibn Qayyim yake faɗa ta farko shine ka ji aranka Allah ne ya baka abu na biyu ka godewa Allah na uku ka sarrafa ta ta hanyar da Allah yake so wannan shine godiya ba kawai ka alhamdulillah ka koyi ba a ba ba haka bane godiya wannan sharadan guda uku sune alama ka godewa Allah ka abu da ni'ima da yawa a zuciyarka ka gamsu Allah ne ya baka na biyu ka faɗa na uku kuma ka sarrafa ta akan yadda Allah yake so kai amfani da shi ka taimaki mutane ka taimaki bayin Allah wannan shine ka fitar da hakkin Allah wannan shine godiya amma alhamdulillah kawai ko cikin jirgi nawa za ka ga gode ba ba ita ake bukata kawai na biyu ikhtiyarul labani tawfiqun min Allah li rasuli zaban nono da annabi yayi gamdakatar ne daga Allah وتوفيق هذه الأمة كما قام لتكمي نولنا الأمة والنقص زيادة إذن كيف الله يكتوك يا منا باب في شرب النبي وتحميل الإله باب في يجي مغنى أكام شن شن da kuma rufi majili in mazubin ka nan sha ko na ci ya kamata a rika samun mulki ana rufewa shi sa muke bana irin wannan tsarin rukan ba turanci bane in mutum ya bayyana addini da kyau za ku ga yana bin ka'ida amma yanzu mutum ya zama mai ka'idodin ji a ce kamar baturi zakin mu guje yi wallahi ka'ida musulmi ne mai ka'ida ai addinin musulunci shi ne mai ka'ida komai sai da ya gaya ma sai dai baka sani ba komai wanda hannu da aka zo aka ce a gani ai ba corona ba ce ai da ba musulmi cikin wanda hannu aka musulmi da ta ana san mali da su yawo da turare turare kuma irin irin bakteriya da yake kashewa hannun ka na goga a hannun nan an kuma dai da wasu an ciro shi ka goga a hannun ka kuma haka duk wannan abubuwan da hannun ka kake fiye da alwala kana yi akai akai da abincin an zo ci a wanke in an gama a wanke duk musulunci ya gaya ba wannan ba ture da in ya ga dama sun safin yayi wanka ba zai kuma taɓa ruwa ba ban ɗaki in ya shiga da ciki yake amfani to kuma a ce wasu suka gaya mana a ka gani amma kai yanzu kuma ga jaraba an ta kama ka sai ka kuma wani wankan ko ka yi na kafi shi ko wajen ne na ruwansa da ita jaraba to shi ke nan kawai sai ya gaba to wannan shi ne to da rufe takdirin da na rufe majini an jabi jira abdullahi kala ga abu umaydi abu umaydi ne sa'idi ya zo rajulun min al-ansar wani mutum ne cikin mutanen madina minan nasiya aka ce ya zo ne daga abu umaydi ne sa'idi al-ansari sunansa an fi sanin da wato alkunya sa amma sunansa abdurrahman bin sa'ad ya kamata ku riki za ku ga ana yawan faɗar sa abu umaydi ne sa'idi musamman a kitabu sala mun ta faɗar sa to shi ne sunansa Abdurrahman bin Sa'ad alkunya ta ce ta danne wannan ya ji yakin Uhud da biya kokin da aka yi bayan Uhud kuma yana cikin fuqaha sahaba zamanin sayyidina Muawiya shekara ta 60 a lokacin ya rasu ya zo daga wani guri da ake kiransa Nafi'a wani guri ne a wadi da wadi al-Aqiq eh guri ne da Annabi alaihi salatu wassalam ya kebance gidan kiwon dabbobi shine wadi al-Aqiq dinari ya zo da wani wata ƙwarya ko majibin labarin na nono ilin nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace Allah kamartahu Allah kamartahu in wato ina ma kun rufe me yasa ba za ku rufe ba za ka zo da nono yace me yasa ba ku rufe saman ta ba ko in ne da ji a samu a ta shine Allah kamartahu sai annabi alaihi salatu wasallam yace walau an ta'ruda alaihi ud ko da ku samu ko ko da dan sanda ne aka tura ku duba ba ku ga yadda aka yi matuƙa in karanta komai ma ko sanda ne dauki ka tura alama karibi to kaga kana da leda min bari auna kenan ko wani abu ko bebe da fulani ke amfani to duk wannan ana buƙatar sa shi za a ga da hadisin jami da annabi yake cewa khamrul aniya wa awkul asya ina ji zamu tabbaci a gaba babu al'amru bi tasmiyatil ila babu da yake magana akan umarni dangane da kurbi mazubai wa in za istiqa da taure bakin guga gora wa ijlasil abwab da kulle kofa wa zikrullahi alaiha da ambatar Allah cewa cikin layi yayin da zaka rufe kofar ɗakin ka ko gidanka wannan shari'a ce inda zaka rufe gida ka ce bismillah ba rufe gida ko a ce yaro sai ka rufe a to akwai yaro da yayi bismillah eh wa idfaru siraji da take fitila kun ji wannan da wuta a tibarbar wanda ake kunna inda nauyi yayin da za a yi wa kafi siriyani da tsara yara wani mawaji da dabbobi ba da magaribi in magariba kai ashe ba san ci bane in magariba kai za ku ji yayi kina to a rike yara amma da za ka ga ƴaƴan mu magariba dai da kai ƴaƴan goma suna ta yawo an jabi bin abdullahi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan kana fi al-layl annabi yace idan duhun dare dare yayi ai idan akbala zalamul layl idan duhun dare yayi aw amsaytum ko yamma dai fa kuku tibyanakum annabi yake to kai ayan ku fa inna jayatin tantakiru hina idin domin ke dano suna watsuwa a lokacin wallahi kun gara ga yaran yadda ka sake gurin min aljinni yara ba ta ji saboda magarba sai ka bi yara a waje iyayen da suka danne shi ayan su da magarba rike shi wai sai a ce wai wai su su gidan zuwa da yan boko ne ba a fita in magarba ce ka yadda ka yi boko kun jire da abu da hadisi yake rike yara ake to dai sai bayyana jari na sai sai da za ba sa'atun min al-layl idan wani yanki na dare ya wuce ba hulluhum sai ku take wa ablikul abwaba ku kukkulle gogogo wa kurusmallahi ku ambata Allah ku ce bismillah fa inna shaytana la yatahu baban mughlaqa domin shaytan baya buɗe gidan da aka rufe in dai an riga an rufe to bai saba kai bismillah ka rufe to bai saba hadisi na karshe an bin Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya da yanzu Allah tabbata a gare shi yake daga Abdullahi dan Umar la tatruku nar fi buyutikum kar ku rika barin wuta a gidajen kar ku bar wuta a gidajen me yasa sai ce kuna taramu da lokacin da kuke bacci sai ba ba ganin gobara na faruwa ai ba su dabara ba ma bacci ba a ta fita an da kai wani ya daga tent over yawa hujja da take irin ta ban aiki in kamata yi ka rika kaje ta in za a kwanta saboda wani lokacin ba ruwa ta daura su take explode yawa ki duwa na uwan ba annabi ne koyar ba bature ba eh idan yana cikin sai kwarai ko kamar na taɓa ganin wani wani ya irin wannan bincike cewa kwakwalwar ka ba za ta samu hutu ba in kana cikin haske in dai bacci za ka yi in babu wannan hasken kuma gaskiya ne za ga in babu hasken ka fi samun mutuwar bacci take amma haske yana kan ka je ka rika jin anya baccin ma kake yi to yana da fa'ida kun ga annabi da ya koyar to shine inda da namu a cewa na dauka shi kadai ne hadisi na daya saura dai ko ana bi musa al-ashari radiyallahu anhu ka an kabura da bi musa al-ashari Allah ya kara masa yadda yake sai ya raka baitul bil madina wani gida ya kone a madina ala alihi min al-layl abta iyalin gidan da dare gaba ɗaya shi ne su a lokacin kun ga asubar barci da annabi ya sha faɗa saboda idan sai rayu zo ya ja wannan lagwanin sai ya haɗa gidan katiba ko tabarma ko labule shi kenan kamar yadda masu barin wuta wai ana cikin in iska ka kada labule ya faɗo ciki sai ka ga an samu matsala to duk wannan shawara annabi fa hujjita bi sha'anihi min nabi sallallahu alaihi wasallam wata ruwaya falan ma hujjita nabi sallallahu alaihi wasallam bi sha'anihi din ba da dai sai aka ba annabi alaihi salatu wasallam labarin ko wa'annan mutane kale dai annabi yace inna hadhihi na lallai wannan wutar da kuke gani inna ma hiya aduwwun lakum kai ita abokiyar gaban ku wuta ba fa idza mintum da zai wanda ku bacci fa aqti uha ku karkace ta ko ina ku kace shine fa aqti uha ku karkace ta to wannan shine a dunkule ina da zamu kai a nan awon da muka faɗa bidiyo Allah ya bada ladan sa annan ku kire na alaikum salam na da sauki wannan ka ga kiyar ko abin da yake fudu yawa ma su fiya rabar ta kai shine ba a su eh shine ba su alaikum assalam eh
kuma da sunan jiya ai ka zan mala ya ko a magani magani yanzu da ake sha paracetamol akwai wanda kowa wato wato wanda paracetamol din ya sha an shiga uku sai dai ya wani nau'i ka fahimta ba zai sha ba sai dai ya misali panadol irin GSK din nan ko ko ko damol ka fahimta da kyau ko ba zai sha ba kowa da yanayin cikin sa amma idan an yi wannan abun kai tsaye dama da sunan jiya mutum ya sha ai jiya ya sha ka fahimta da kyau ko in dai sunan ka jiya to jiya kamar misali alade kawai sai mutum ya zo ya ce ai me illar da ta sa aka ce ba za a ta alade ba zo ne sai ai saboda yana lalata um yanayin lafiyar mutum yana zo ne ke ce ne ga lafiya yake karawa sai mutum ke jiya halaka mar saboda shi baya makomai kaga ai wanda yi wa kawai illar tana na abin da dai tunda Allah ne yake a bari kawai a bari ai kaga misalin da muka yi mu kwanaki ke na irin wayannan abubuwan da yan boko suke kallo yanzu yan bokon karshen zamani sai mutum ya zo ya ce to me yasa za a ce an saki mace sai ta yi ba ana tsakanin ba irin wayannan dabaru ne a tunda ana tsakanin ba sai an yi wata uku ko a ji a yi tsakanin ba ta da ciki ko a yi aure Allah ne yake a haka kuma haka za a yi ko da ana tsakanin نعم نعم yawwa ba wai ga musulmi ba a waje ne ba ai wanda shi wannan kokari ake a ribatu wannan ko sai idan yayi abin da zai yi ridda shi da mu wani abu sai dai yayi kokari ya rinda amma wajen da yake kawai dan shi musulmi ne yanzu yake sai an halatta mar abin da yake haramun da ba a musulunci ba zai yi ba ba zai yi ba na tsakanin sai na rubar da kamar ana magana ya bai shekara shi sai na waka lokacin da aka zo wani lokaci da wasu suka zo hijira ma suka zo saboda annabi da sun sa kaya iri daya kuma wasu ya ji farin gashi da yawa ai wasu gurin da na waka suka zuwa suna zama sun daukar shi ne annabi sun yi hijira aka ce ai ba shi bane wannan saboda tawadu annabi alaihi wasallam eh ai na zan ji da Abbas Abbas amma da karin da yawa ba ni ba ya wai da karin da ban kina ka tambaye sai da Annabi waye babba yake ni aka riga haihuwa amma shi ne babba ni aka riga haihuwa amma shi ne babba Allah wa in sha Allah ta'ala ji ba za mu lakka ana ta da ya dan uwan mu injiniya a ji da Ali auren da za a saurara masallacin da hawa ranar juma'a insha Allah akwai malamai da yawa da za halarta magarba zuwa ta ne da muka faɗa mana da yake nuna dan bayan ya tare ya tsaya bayan daura auren ba nan za su zauna a can za su tafi to muna buƙatar yan uwa mu taya shi wannan murna wannan lokacin da ake ta a rana sannan gobe karatun mu na gobe a kan bayanin jari insha Allah ta'ala na cikin wata wannan cewa ya bambanci a bambance mana walima da rasul yawa na dauka walima ai ba ban fitti ke cewa walima ba ko ban fitto ka ce walima ko dai ne a ranka da dai ku ne jurawa duk ne yawa to ji ke wurin kanta ne tabiya kan to Allah ya rubuta kaje ka tambayi tun da ga turanci kai da larabci ni ba zan yawan kwafi ma ba eh ni dai san wani ba yawa wallahi ba to insha Allah ta'ala kamar da muka faɗa ya yi lakcin ne da magariba zuwa isa'a nan sana alhamis bibi muna gare ta kowa da kowa da iyayenmu da matasa da waɗanda wato suka kaɗan ba muna roƙa Allah da suna yanka shawawa da su gurgan ƙasa Allah ya zama ta kasar mu lafiya kun ce rayuwa da talauci da tsadar rayuwa da su ta fama da ita Allah ta yayi mana muna roƙa Allah da suna yanka shawawa da su gurgan ƙasa dukkan musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba shi lafiya idan da lafiya Allah ka inganta lafiya da abin da yake damun mu Allah ka gana maganin muna roƙon Allah da sunayen shi ka wa mu cikin da muka fata iyayen mu da malaman mu da sarga mu gidan gaskiya Allah ka tukan su da gafara masu rai Allah ka kara mu yawan kwana mai amfani akwai baba inuwa rano ɗaya daga cikin da shigar masallacin mu mai zama a nan yanzu ake gaya mun cewa duk da lafiya mata aiki a asibiti an dawo da shi da gida to muna roƙon Allah ya tafi kafadunsa Allah ya sa rikin lafiya ta rage masa kafara muna roƙon Allah ya tuna ya sa wa da tsofin da madaukaka haka san mu Allah ka shirya mana Allah ka dora su a hanya na daidaiciya muna roƙon Allah ya tuna ya sa wa Allah ka ƙara rika mana asiri duniya da lafiya da abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka iya mana اللهم آمنا في أوطاننا فاصلح أئمتنا ولاة أمورنا وجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتوعداك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين